ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل النبي والنبى shekara ta dubu daya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira na bayan hijira ta musulun daga masa zuwa madina wanda ya daidai da ashirin daidai ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba a manta ba muna cikin suratul hajji sura ta ashirin da biyu mun kuma darasi guda biyu a cikin wannan sura mai albarka za mu yi darasi na uku a yau aya ta sha tara daidai kan rubuwayi muna rabo ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا الرحمن كفروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يسهر في ما في ظهورهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا منها وذوقوا عذاب Allah maɗaukacin sarki ya ce ha zani wayannan tawabu guda biyu kasmani masu rigima da juna ikhtasamu fi rabbihim suna yin rigima ne dangane da sha'anin ubangijinsu ana magana da bangaren tawaga ta mu'minai da kuma tawaga ta kafirai wannan yake wannan tawagojin guda biyu shine hazani suriyo tsakanin kafirai da musulmai ikhtasamu fi rabbihim ina rigima ne dangane da abin da ya shafi sha'anin ubangiji wannan dina kafaru sura tawaga ta biyu waɗanda suka kafirta qutiat lahum thiyabun Allah madaukakin sarki yake wato za a yayyaga musu tufafinsu da za su zauna da shi a wuta min nari wato za a yayyaga musu tufafi min nari na wuta shine lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim gawai karkashin su kimbular su da za a yi musu kimbula da ita ta wutar jahannama wanda za su yi bargo da ita ita ma ta wutar jahannama to shine wato wato Allah barkace shine kuti Allahum biyabun za a kudin tsira musu wato shi babu su bayan haka kuma rigunan da za su sa ba da rabilu min kakrani wa tarka wujuhahum minna rigunan da za su sa gaba ɗayan su na fitar kakkiyar dalwa sannan kuma abin da zai rubuce shi gaba ɗaya shi ba wuta ne wa tarka wujuhahum minna to shine da wuce a da hum thiyabun minna za a gudu tsara wasu tufafin su na wuta duk abin da ya fi mu'amala da shi a cikin wuta za a ba su amma wato na wuta tufafi bargo shimfiɗa gaba ɗaya na wuta za a yi sai Allah ya ce sabbin yi fauki da kofi yi mulhami sannan aka kwaro musu narkakken wato ruwan zafi ta sama bayan wannan abubuwan da aka yi musu gaba ɗaya sai Allah ya ce yi haru da yi za a narkar da shi gaba ɗaya ma su yi buɗu da yi duk abin da ke cikin su gaba ɗaya sai an buɗu tsara shi an narkar wajilu da fatin shi ne innan ladina kafaru bi ayatina tauba مثليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الله يجزي حقيقه wannan suka kafirta innal ladina kafaru bi ayatina wannan suka kafirce wa ayoyin mu Allah yake tawfa mislihim nara dan za mu kona su da wutar jahannama Allah yake kullama nadijat juluduhum duk lokacin da fatar ta zaukaye badallahum juludan sai mu canja musu wata fatar ba irin fata su kada ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake gaya mana anan cewa yi haru da yi ma zai gudu ne wal dulu saboda haka har fata Allah kuma san cewa ya yi dukkan azab saboda mun ja ba da wannan misali inda mutum ya ji ciwo wata fata ta gudu da ba ta tafi da biyo ta gudu idan kana so ka gane hikimar da Allah ya sa yake za a rika canja ya mai ta fata taguwa shi ne dan su ji za ku biyo su kun azab idan ka ji ciwo fata ta gudu ka da zani karfe yanzu ka sa shi a wani abu mai zafi kamfuri ta ya kai kaza ka dora a tsohon fata kamar ka kuma sa yi zafi irin wannan dire misali ka dora a sabuwar da ji a ina za ka fito sabuwar nan da ta fito sai ka fito su a kanka to shi ne hikimar da ya sa Allah ya ce sabuwar ba ta rayu wa yahuda duk lokacin da ta zagon ne sai a musu sabuwa haka za a yi bi yanzu kun azab dan su dan dana azaba sai yace walahu sannan a tare da su akwai bakani'u akwai wasu hulali wasu na cewa makuma shine wato guduba amma ka duba ka duba ba malaman tafsiri ba hakiko ba hakiko kaga ce ba gudu ba ba makani shi ne wata irin bulali ne da karfe wanda suna da dan kai hiza su ke cewa gudu ba za ga kan da yana dan kamar tebur yanayin tebur to shi ne makani a min hadis na karfe bulali ne wanda za a rika dukan su da shi yalla yake wato kullama aradu duk lokacin da suka yi rubun an ya kurju minha su fito daga wutar domin da sun ji dukan yayi yawa sai su rika kokarin fita Allah yake wa an yubi ya sai malaiku su mai da cikin wutar wa duqu azabal hadid kuma suna ga ya musu magana mutanen banza mutanen ne ku koma ku da kana azaba mai gobara da kona mutane aka lafi ta ga yau to wannan ayoyin da muka biya ko shakka babu malamai sun yi maganganu a kansu an ce ta sauka ne a hazan asmani ta samu rabin ta sauka ne akan ayakin badar lokacin da aka yi single combat tsakanin musulmai da kafirai musulmai da wajibi da yugo da sha uku ko sha uku ko sha bakwai kamar da malamin tarihi ke sabani cewa abdura mubaraka tsakanin sayyidina ali da hamza ibn abdul muttalib da ubaida ibn al-harith saboda haka sannan kuma a bangaren mu'minai kenan bangaren kafirai kuma sai kai ba ibnu rabi'a ya fito da shi da wato Utba ibn Rabi'a da Walid ibn Utba wayan da bangarorin suka fito wanda ya karanta tarihi ya kin bada zai ga irin gumurzin da aka yi abubuwan da suka faru cewa duk da single combat din musulmai ne suka yi nasara to saboda haka ayat ta dauka ne akan shine ta samu fi rabbi wannan suka yi sabani suka yi rigima dangane da sha'anin ubangiji ya Allah ya ce to man ladina kafaru hakika wanda suka kafirta ubiyat lahum thiyabun minna da abu da tsira musu tibabun na wuta ai bukilat lahum muqatti'atun min nar gaba ɗaya bayanin da ya muku da sun cewa tibabun su kimbuda wato riga bargo gaba ɗaya su wuta za a yi shine saboda bauki rubutu yimul amin za a rika kwaran yi musu wato ruwan zafi da bajinki a kawo ne annaba ne da haka sunan yana faɗa a jikin abu hurairah yake innal halima la yusabbu ala ru'usihi da alka kwara musu ruwan zafi akan kawunan annaba ne da lafiya wa sallam yake har sai ya ci da kokolwar ta zagonne har sai ya kawo zuwa cikin su gaba ɗaya ga duk fata ta zagonne annaba ne da lafiya wa sallam yake daga kayan cikin su ya fito har sai ya zazzago ya kawo gurin kafafun shine arubi ma fi budu ne wanda bayan wannan kuma a rika dukan su ana mutanen banza ana madaukakin sarki ya ba ku dama kun ki fi maka biyayya to shine kullama a raduwan ya kurju min halin garin da jin ji wahala sai su rika kokarin fita wa aidu biya Allah yake to sai a rika mai da su cikin wuta wa zuqu azaban alim kaza a rika cewa da su kudin da za a zaba ta gobara a surat sajda Allah yake wasila lahum duku azaban narin ladhi kuntum bihi tukadzibun za a ce da su kudin da azaban nan da kuka kasance kuna karyatawa wannan da kuke kankana yanzu da kuke karyatawa sai Allah yake na'am إن الله يهدي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا وإلههم فيها
وهو من الطيب من القول وهو إلى صراط الحميد
bada yake lamma akbara ta'ala an hali ahlin nar yayin da Allah madaukakin sarki ya gama yi mana bayani akan halayen ɗan wuta adana Allahu ajarana minha sai yace ayyadan billahi muna neman tsari da ita wannan wutar da kuma halayen ɗan wuta yace wa ma hu fihi min al'adab da irin abin da za a yi musu na azaba wannan hali da narko wani hari da kora su da za a yi wal adlan da marzuka da za a samu sai yace wa ma adalahum min asiyab minan nar Allah ya mana bayanin abin da ya tana dan musu na tifafi na wuta sai yace to da kana halu halin janna aka wa'azin qur'ani yake da ba yace yana bayani akan halayen yan aljanna kuma yace na Allah min fadlihi wa karamihi an yudkhila aljanna muna roƙon ubangiji da wato girman sa da karamcin sa da ya shigar da mu aljanna to sai Allah ya ce inna Allah hakika ubangiji yudkhilu alladhina amanu zai shigar da wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi kuma yi ayyuka na kwarai ina zai shigar da su sai ce jannati zai shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudu a karkashin ta مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار وأنهار سوري ليك جري من تحتها الأنهار والنقل أو إن ذاك للزبابة wato a watan zura ko da yaushe in kai wannan magana su za ka arabu akwai koramar zuma akwai koramar wato nono akwai koramar tataccen ruwa shine ne duka ita za ka hararu duk wanda ka yi aya ne magana a kan koramu na gudu a ƙarƙashin aljanna to shi ne yake cewa wato wato ai da ka sarrafa fi asnabiha wa anjabiha wa jawanibiha ta kowane bangare na aljanna wannan wato korabun za su rika gudana da shi Allah bada hukun zargi yake yi Allah da fiha sannan za a yi wa yan aljanna ado a cikin aljanna min alhiliya da me za a musu ado da yake min a tawiya za a sa musu bindare kamar mata da gaske za a sa musu aurwaro da binduwa eh kaga wadata kenan bayan hannu ya kai shi kafa ban shi kansa a wurin ya san shi a kafa ya Allah yake min zahabin lagwan wa lu'lu'a da diamond hadda lu'lu shine kayan adan yan aljanna Allah madaukakin sarki yake ya yi aidihim a hannayen kamar da annabi alaihi salatu wasallam yake ga mana hadisi cewa da bulugul ayya min almu'min haythu yablugul wudu adam mumini sai ya kai duk inda kake alwala sai kai ado da jira na alkiyama a cikin aljanna duk guraren gaɓoɓin da kake alwala da su biya ma ado a gurin to shi ne yake wa libatuhum fiha tibabun ya aljanna a cikin aljanna hariru shine alhariri tibabun da aka ce kar mu sa a duniya maza saboda haka shine tibabun wato yawan aljanna kamar da Allah yake ya bana a suratul insan aliyahum thiyabun min sundusin wa khudrin واستبرق فيه وحلوا أساور من سدة وتقاول ربهم شرابا طهورا قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عاليهم ثياب أول لا يموت عدول الدين نتفاتي سوا فيه من سندس الدين سندس فيه واتو kaya ne amma na da hanyar jeri na mai kauri wanda lokacin sanyi za a yi amfani mai kauri wai sabra din shi ma da hadisi ne amma kare kare don tsira wanda za a rika gano ma rigar da kasa ce ita wanda waya din ana iya ganin ta sai Allah yake wa ullu atawiya sannan za a yi musu ado da wato awarwara ne min fitatin nagon wa taqahu rabbuhum sharaban tahura sannan ubangijin su zai shayar da su wato kayan sha wanda suke tsarkaka Allah yake inna hada kana lakum jazaa lalle wannan abin da aka yi musu sakamako ne gare ku wa kana sa'yukum mashkura kuma lallai ayyukan ku da kuka yi ababan godewa ne Allah ya karba ku ne gode ni ba to shine wannan ayar wa hudu din Allah wa mutum sarki yake ya Allah da biya min asawi da min zalim wa du'a wa dibatuhum fiha harir lallai tibabun kayan aljanna shine al-harir sai yake wa hudu ila tayyibi sannan kuma a shirye da su ila tayyibi a ai malamai sun yi maganganu akai da yawa akan wato hudu ila tayyibi ne ba ba ne yake cewa nan ku dauki ayar cikin suratul ibrahim wa ulil ladina amanu wa amilus salihati jannati tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam yace a ayyukan shi ne sallama a cikin da su zuwa ga sallama da ɗan aljanna ya ɗan ɗan aljanna kawai sallama ne ba shi ta alama ce ta yin aljanna sallama ana so ka biya yawan yin da a duniya ba cewa saboda ita ce alama shi ne hudu ila tsayi wa shi yadda su zuwa ga tsayi magana mai daɗi shi ne assalamu alaikum bayan kama da sunan Allah assalam kuma kai wa mutum addu'a ko salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ita ce kalmar da za a ta ba da ni ita a cikin aljanna sannan kuma ta tsara da cewa Allah ya fara a cikin suratul ra'd wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sawartum wa ni'ma uqbad dar abin da za su yi mala'iku za su rika shiga wayar aljanna ta kowace kofa da sun shiga sai ce salamun alaikum bima sabartu abincin Allah ya tabbata a gare ku saboda hakurin da kuka yi a duniya fa ni aba ku badda ma da ladi kyakkyawar arziki da wannan gida da kuka samu aka yi zuwa suratul ra'd kana suratul waqi'a Allah yake la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima a cikin aljanna ba za ka ji a cikin zanci ba wala ta'sima ko tilbi wani ya bada wani rai babu illa kilan karaman kawai sai zai gaji sallama wani shi salamu alaikum wani ma shi assalamu alaikum shi ne kalmar da za ta kai hawa ta kai aljanna shi ne illa kilan salama salama dan Allah wa mutum garki a cikin wannan barkan yake wa yunda kaula biya tahiyatan wa salama ka rika wato aduwa da tahiyatan gaisuwa wa salaman da kuma yin wato bayan gaisuwa a gaisa da hannu sannan kuma wa salaman da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah yaji ne wannan ayar wa hudu ila sayyid min al-qawl lalle a cikin da su ila sayyid min al-qawl zuwa ga da'in zan malamai sun yi maganganu da yawa akan wato me ake nufi a sayyid ita wannan kalmar me ake nufi ita sun yi maganganu da yawa amma dai magana da tabbaci shi ne wannan da suka kawo sai Allah yake wa hudu ila siratil hamid sannan a cikin da su zuwa ga ila makanin nabi ahmadu nabi rabbuh za a shirya da su zuwa gurin da shi ne siratul hamid gidan godiya gurin da za su rike wa Allah godiya da zarar su samu kansu a gurin shi ne malami ne wato alama kana ilaihi wa alama bihi wa asnahu ilaihi saboda hikimar da Allah ya yi musu kuma ya ba su wani guri kyakkyawa sai su ta gode wa Allah innahu yulhamuna tasbiha wa tahmid yan aljanna za a sa musu ilhama a zuciyarsu kawai sai su tattalin suna gode wa Allah madaukakin sarki kama yi hamunan nafar kamar yadda aka yi musu ilhaman numfashi to aka shi ma godiya ga Allah da yiwu Allah ta ji za su rika yin sa kamar yadda suke numfashi wasu mufassiri da suka ce wa hudu ila tsayin min alqawli ai ana nafa alqur'ani za a shirye da su zuwa ga alqur'ani ya zanto su rika ji alqur'ani wasu da ce a la ilaha illallah shine alqawlu tayyib wasu da ce al-azkaru mamdu'a zikirai in aka ce mutum yana cikin masu zikiri shi ne duk abin da annabi ya ce wajen shiga gida fitowa kwanciya bacci hawa abun hawa komai an gane gurin da abubuwan da ake ambatan Allah a yi su a nan na na saka ita ne na turo na turo wani daga cikin ƙananan yara na wai jiya da ya biyu da ne shi alhamdulillah ya ɗauka a ce komai komai aka yi misali kawai za a faɗi wannan kalmar sai ba wanda take a'udhu billahi ita kuma to zo da haka wato ambatan Allah ko ne shine fadawa cikin wato kaga idan ka shiga ya da za ka kullu alhamdu kace alhamdulillah sai dauka wai in ne ji amma alhamdulillah dai sai Allah ya ta to zo da haka wannan shi abin da ya kamata a lura cewa malamai sun da azkaru al-azkaru majru'a fi al-qawli tayyib wayannan maganganun gaba ɗaya da aka kawo ba su karo da juna wa hudu ila sirajil ali wa suka ce at-tahiyyatul mustaqim fi dunya sai mutum ka danta a doro mai kyau a duniya wa kullu hada la ilaha illa ma da kallahu to duk maganganun da aka kawo ba su karo an da tafsiri kuma idan aka kawo maganganu in da ba su karo da juna ba duk za ka ƙara wa magana ƙarfi ba a kore ta haka malaman tafsiri ke faɗa kamar jiya muna tattauna da wani ba Allah yana kawo ba akan wa inna awhana al-buyut da baitul ankabut wani gida ake magana mafi raunin gida shine gidan ankabut shine yana ganin gida ne da shi ko ma'ani wato ma'anar ana ta tattaura ana wajen mutum uku ne ba ana da yin da aka hawo wani ce kaza da alarabbobi ne suke wannan abu sai nake ni abu ne da Allah ganin duk ba su karo da juna ba saboda shi ɗaya yana magana akan wasu malaman tafsiri ya ce an magana akan gida-gida ne saboda shi ɗabi'arsa idan idan matar ta kai ciki ke ce matar ta kashe mijin ta ci saboda haka ita ma da ta yi yayin shi ma yana cewa ta tawa sai su kaje ta yace to shi za a yi kira gidan gida biyar wani kaga ai ba zai dace ba gaba ɗaya ya yi ko a ba kuke kaga raunin gida kenan tunda gidan gaba ɗaya tsara da zuwa ke sai yake cewa wannan magana malaman tauhidi sun kawo wannan magana sai sai kuma yake cewa sau da raunin gidan ne gidan gidan zai wata yana haɗa gidansa amma tsada yanzu ana haifar da ɗan yi ya ko mutum sai ya haɗa da hannu zai rufe a kaza za su jaje na jiya ni abin da na sani malaman tafsiri suna faɗa duk maganganun ko su karo da juna wa duk sai daga saboda haka wannan da wancan din duk za a dora shi ne mu'jiza alqur'ani saboda haka duk ba cin karo to haka alqur'ani yake da kawo ma'anoni ba su karo da juna ba ɗaya kibiyar ɗaya ya ne kira ikhtilafu tanawwu ikhtilafu tabad wanda kibiya da kibiya shi yake korewa amma tanawwu wanda zai tsara nau'an ta ya tsara fito da ma'anar abu wannan ba a koyi to shine mala anan shi ma ya bane cewa kullu hada la yunafi ma ta kana gaba ɗaya wannan baya kore abin da muka ambata yace wallahu a'lam sai Allah ya rubuce sarki yake ta إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم Allah ya rubuce sarki yake innal ladina kafaru hakika wanda suka kafirta ويسدون عن سبيل الله kuma suke doge mutane gabarin bin Allah madaukakin sarki wal masjid al haram kuma suke hana mutane zuwa masallaci ne alfarma Allah yake annabi ja'alnahu lin nas wanda muka sanya shi ga mutane sawa'an daidai wa daida da dan Najeriya da dan Ghana da dan cikin Saudiya da dan Madina da dan Jidda sawa'an al-aqib duk daidai wa daida da akan masallaci ne alfarma ba wanda zai wani gobe shine sawa'an al-ajib daidai ne da dan gari wanda yake a zaura a garin walba da wanda ya zo daga nesa ko kauye saboda haka masallaci ne albarma ba da kowa bane na musulmin duniya ne shine sawa'an al-ajib fi walba wanda yake zaura a garin da wanda ya zo na kowa ne su duka bare kokari suke ta hana mutane zuwa ga kaiwa ga wannan abu a wannan gaba kafin je abin da yake malam ya kawo a nan wata kila yi gaba wannan gaba da take ta yawo na cewa wasu za su ga wato kiristoci an nuno a wasu garuruwa ana ta nuna cewa ga magudawa suna maganar ana mai da wato wasu wallahi suna ganin su ne daga hankali ba ko da dama wannan abu akwai ai kuma jeda ne mun sha faɗa ana wannan abun kuma an kawo shi ne don ai da yawace hankalin mutane amma already da ba haka wallahi dabaru ne kawai dabaru ne da ba haka ake babban abin da ake zuwa ɗauke hankalin mutane a kai a fahimta ta kuma na ga wani malami na ba fahimtar da ke cewa wannan matsalar da aka zo da ita na yara guda tara shine kiristoci suka fito da propaganda kun san wani abokin malaman ma ya ce wannan hoton da yake yawo wannan ba ma gudun yana ta bayanai yace shekara guda ya gan shi shekara ɗaya da zaune ya gan shi kawai yace kawai yanzu wasu abubuwa wato ake so ko ake wancan bautar da yaran da ake da kiristoci a ɗauke hankalin da kai shine kawai kai wala ga muku wani abu wallahi har maganar har maganar cewa wai maganar abin da zaka suka koshi a naira talatin wani suka biya ta ita ma tana ciki kawai su ake hankalin ya zo gudu shi ne kawai na yana kasuwa na ziyara saboda wata illar da ake mana tana da ƙarfi a wannan gurin a ɗauke ɗanka kun san abu ne mai babban ciwo na gaske shi duk musulmi da ba wuce gwanar ɗan sai mutu da ce ya ƙasa a zo a ɗauke mata wanda kuma cikin da su da wannan ɗan gudu su za ka ga abu ne da yake ruwan dare ba ba yin zancen farage mata da ake yi za ga babban tashin hankali ne a gurin kabila ya zama bai da saboda haka abubuwan da ake wani yaran saboda an ga yanzu ana ta kolin a kan jikin mutane a dawo kan wannan maganar shi ne ake so a kautar da hankalin mutane la ya kasu wala biya da shi sa mamaki nake wanda ya zo ta 2% akan wannan abincin naira 30 din ba shi ne topic din mu ba ko ake kai ne baka san kanka ba ake so a dauke hankalin wancan ne topic din mu ya da yara tara shi ne topic din mu wannan ajanda ce koyayya da suka fito da ita yanzu suka bazu saboda sun bi mu baki suke so gaba ɗaya ai gaba ce hankalin mutane daga matsalar ba amma wallahi shi ne topic duk wani abu da za a kawo kuma ku rika lura da irin albab ba abu da hankali da cikin ma'aikata lura cewa in wani abu ya zo wanda musulmi wato za su tsaya a tsayin da ka nemo kan yanci a kansa sai a jeho wani abu da zai kuma ɗauke hankali sai wawaye yan siyasa su zuɗi su ta surutu a rediyo sai a manta da wannan abu sabi ɗin mutum ne yaran mutane da aka kwaje su aka bautar da su aka sai da su aka canja musu sunaye aka mai da su kiristoci wannan shi ne tashi hankali kuma da ragowa ko a hotoran da ina da ina da ake magana ai yara da inda wani abu ake kuma to to saboda haka yara tara kawai aka samu wanci wallahi shine tabbiti ya kamata matasan masu yawan dure dure ko gane cewa ga tabbitin mu shi sa idan wannan matsalar ta zo da ka gani idan ka bayyana rubutun kawai kai lafiya matsalar ba wanda ta jinka ba wai wannan ba sai ba shine tabbitin mu ba ba shi bane wannan ma da aka kawo ni na san akwai wannan matsala Allah ai akwai kawai da muka ji kwanakin baya ta dubu da dubu ce ne ma muke nan kawai a ciki saunawa guraren karatu ne na fara cewa ga guri ga baki da hanci bai fi daga nan zuwa wannan layin ba bambanci su da babu zawa shi babban mai unguwar garin ya gaya mana cewa ka ga yake asali ni ma ba ma guje ne yake ni wala kake gani ba ma guje yanzu jama'a muke da guje yake mun dade a kotu yake yanzu wanda suka musulunta a cikin muna cikin barazana yake so muke a zo a je fili a nan na dubu ɗari uku kawai mu ko da kwano ne za mu rufe shi in ya so wato mu yi abin da za mu yi ko kuma da kuke zuwa time to time a rika zuwa ko wani lokaci ne bayan lokaci in kuka zo ku rika nutar da mu ina ya kamata a zo ma ba za a zo a tare ba gurare nawa na faɗi wannan mutane nawa ne suke da damar da za su fitar da kar miliyan biyar goma mutum nawa ne suke kawai shi ke nan zai surutu abin da za mu iya kenan ni ba da kuɗin da zan sayi wannan fili a wannan gurin wallahi da zan siya kuma in ji amma kawai mutanen mu yanzu an biya hankalin su gaba ɗaya sun tafi wani abu mutane da take kuɗi ba sun ke miki da energy da kuke amfani da karfin su da ilimin da Allah ya ba su aiki kan ce dan ne ma wahayi na banza da cewa ai an bayar ba za a amfani ka bayar a cikin yidin bana kuke ba da kudin ma a wani guri kuma yanzu ka ji kace wanda ka ba kudi yayi dawa in ya tafi da kudin ya tin me a cikin to da wanda zai rage wanda ba zai iya fita ko da yaje yaje dawa ki ga daji a lokacin kidnapping gaba ɗaya ka manta da komai wani gurin za ku tafiya a babur sai ku awa ɗaya kuna tafiya Allah duk komai tsoro ya tafi kai ko miliyan goma za a baka ba kai saka je wannan gurin akan dubu ɗaya yanzu aka yi kidnapping ɗinsa na wata za a nema dan ka ba da dubu ishirin ko talatin kawai mutum ya zo ya rika wai ya ba da kuɗi ne game aka yi da jiwa misali dubu da kai in za a baka miliyan goma kai saka je gurin da suka je ba Allah wallahi da ajin wani gurin kuma kaje sai an tsorata kuma kaje yara matasa a wuciya da makamai suna waye ba ku izinin shigowa haka ba ake wannan kundin bala ke saboda haka magana cewa wai an turo kiristoci wai ana ta musu wallahi wannan abin ya dade wannan propaganda ce da kiristoci suka fito da ita suna so su ɗauke hankalin mu kawai sannan suna so su nuna wa duniya suna da yawa kuma mu muke ƙara sannan muna ta turawa a duniya cewa kaza wannan ƙarya ce ƙarya ce kawai idu rika humun lahu fi manamika saboda haka walau a baka hun kafiran wannan irin wannan ayar ita ce kawai tsora ta kala ai ko a mafarki kanka gaske da wannan zance muna da matsaloli a ƙauyuka amma wallahi yawan su ake faɗa cewa wai sun kai miliyan gida kun ji yadda ake a wani yadda ake propaganda gida wai sun fara yaɗa wai sun kai miliyan gida a cikin kano saboda ƙarya saboda haka duk wannan zancen ne kawai wanda Allah ya hore su fito da kuɗi su bayar ai dawa akwai guraren da muna da matsaloli ga baki da hanci ne unguwa yake mana kaga wanda gidan da yake hanguwa yake lissa aka ajiyo fasio din gurin yake yanzu ko hours din da yake idan ba idan ba wa ga tsakunan da kamar tsakunan da tabaru su muna gani su musulmi ya nuna mana tsayi cikin ɗaki yake wannan ɗakin da yake gani shi ne nan gurin muke zuwa mu tattara ni sallah a kuma zo a wajen wanda za a iya koya wani abu a zauna a koya mu yake yanzu a nan akwai nan da idan ana so ya nuna mana tun da kauye ne za a ga gurin babba yake dubu da ne ku ta ita tun da muka gaba yau ba mu koma gurin mu saboda ina gudun babu har bidiyo muka yi bidiyon nan sai da na bidiyo a gurin to sai na yi wato kamera a bidiyo kamera na ɗauko yi na yi ɗauki tura wasu wanda za ta iya yin wani abu ba wanda ya yi wani abu ya zauna ya gaya mana problem ɗin ga shi nan duk ka so yake nan muna gani wannan matsalar da wallahi wata daga hankali ina ganin ta kawai na da yawa da abu an fi ɗan uwa sun fi turo mu ina ganin da rakan na kawai jini ya uwa ɗan da ita wata ga mu hankali ba to duk wanda yake da awa ya san akwai ta dawa kuma yanzu ƙara ya ɗa kuma asali wannan da yake magana cewa su kaza ya shi ne shi dole waye duk maganganun da yi da ma asalin sa ba ba gudu ba wai kwambati ne ba ba ma guje ne haka aka aike shi kaji da ɗan kaji ba ma guje ne Allah shi ne ka gaskiya kai ai da ba kamaran ba ta dauka da yin ne kamar ko har da haka ba ta yi duk kuka dai yadda bidiyo bidiyoyin suke zuwa na za ga ba wani sai ka dai shi ya kai ana zuwa dauke mu daga tabbacin mu kuma da yawa sun dauka daga wani titi da yawa kawai dai ka ga wani da ya gudu wai wai shi wai dan da ya restaurant zai ba da wato bakar ma sai inda ka duba ba Allah ga tauhidin mutum ga tauhidin mutum wannan shine tauhidin mu domin so muke a kasara mu so muke a kasara mu abin da suke bukata ne to shine innal ladina kafaru wa yasudduna an sabilillah wanda suka kafirta suna tofe mutane ga barin bin Allah Allah yana yawan gaya mana irin wannan kalmomin alqur'ani cewa mu shiga kai kai mu akan kafirai gashi nan kiristoci yanzu irin shirin da suke wa suke yi wa wato musulmi yana da yawa kuna kallo ba kwanaki alaga alba ya turo mu wanda shi kafin ya turo mu dama already shi wanda ke ya ka ana shi ga kauyen abokina ne da yawan su daga cikin zurafin kauyen da suke je aka hana su a cikin kano kiristoci da tsaye da hanyar suke wani gaba har sai da aka kira su aka zo aka zauna ko ta biyu ko ku bai kai ba kwanan nan duk wannan matsalolin muna da amma kawai an zo ga tafi mu mutane sai ka ga abubuwa masu muhimmanci ba ruwan su mu koma yi wata abubuwa da ba za su amfane mu ba wallahi ta hanyar propaganda duk wanda ke mutiya wajen miki janar ke cin mu da yayi janar ke cin mu da yayi za ga mutum ya kware a social media amma ba ya amfana da addini da komai sai ka danci da kiri da kawai ya kware duk abin da cikin da za a shiga ya iya ya iya in kira abubuwa ya iya kaza amma baya iya amfani da addinin sa da komai sai ya yanke kawai ko in juma'a ta yi kaga ya ware baki ya nuna wai yau juma'a shi ke nan ya saka mai gobe kai mara a yau juma'a da kai to ba ka amfani da mu da komai ba to shi ne Allah madaukakin sarki yake wal masjidil haram haka masallaci ne alfarma asalin tushe shi ne wannan na kowa ne alladhi ja'alnahu lin-nas Allah yace wanda muka sanya shi ga mutane dawa an dike ne min aqib wal bad ga wanda yake mazaunin garin wal bad da wanda yake shi da akali a wannan lokacin zamanin sai da Umar yace duk gidan da mutum ya dai musulmi ne gani to kai ma gidan kai a wannan shekarar an ajiya yin ko da kakanni sun gaya mana a baya da idan mutum ya je yan Najeriya dan dan dan cikin Saudiya zai fito ba ka aiki zai fito ba saboda na kowa ne dan abin da aka faɗa shi ne in kana da ɗakuna uku to ka kwanta a guda ɗaya sauran biyu duk wanda ya zo ba ko ya kwanta kuma baya da wani izinin sa domin shi ma na sani shine sawa'an al-asifu bihi wal bay shi sa wata nan sai da Umar ya ga wani yayi koba ko koba ba ya yayi koba ya kira shi yace wai za ka yi gidan mutane koba aka yi gaya maza yace ai yayi ne saboda shi dan kasuwa ne kuma ana kawo ma ajiya ta mutane yace yayi ne ba wai ne shi ba dan ajiyar mutane sai da Umar yake to mun gane wannan malaman tafsiri da malaman fiqh sun tattauna wannan matsalolin da yawa a baya cewa gidan gidaje a Makka na kowa ne amma wannan matsala yanzu ba babu ita yau babu gidan a yanzu ne zaka ji cewa ko Hilton ko Daru Tauri ka samu gidan miliyoyi musamman karshen ajiye za ka gidan miliyan goma duk kwana ɗaya miliyan ɗaya wannan yanzu ta ana magana cewa a duniya ma ba wani guri mai tsada na kwana irin harabi saboda haka wancan zan suka da an yi a baya don kai kana karanta tafsiri za ka ji ni amma yanzu ba wannan magana babu ita ka karka je ka ce je ka kwana a karatu ka ce ai na kowa ne wane mutum wane mutum wannan mutum na dani sawa'in al-ajibu fi wal bad Allah yake wa man yurdihi bi al-hadi duk wanda ya nufaci maka bi al-hadin da wuce gona da ini ya zulmin ko zalunci yana Najeriya a ganin albarka a cikin Kano idan yayi niyyar yin sako kawai Allah yake nuziquhu min azabil alim gaji ko iya mutu bai zuwa ba Allah yake amma sai mun azabtar da shi da azaba mai radadi ina ga wani rajo yayi wasu ana ba mu labarin wasu cewa akwai wanda ya ga wani yake cewa akwai wanda ya gani yake wallahi ya san farawo ta ta farawo ne asali yake da ya ganja sauye sai da mawai yake to wallahi ya san yara ya biya wa kawai barayi wannan su je sun yi zaka za su biya da a kaji kai ko biyu za su biya to kaji magarin da aka ce in kai niyya kawai sai Allah ya kora ka ko za ka wanda ya tafi hakan banda da yake sai karuwai wannan karuwai ki za su bi kawai kaji kaji ko wani mabarnata wanda za ka kawai wasu biya musu da in sun je sa biya banda wanda suke zuwa su ejen da kawai dabba ga wanda za su tafi ne don su bata wa mutane aikin hannu akwai su wani malamin da yake akwai ne kada da yake wajen wata da ba hauja tana tambaye wata mutum ne yake bata wa aikin hannu yace wallahi da kunnan da ya tawo kuma da ba ya ana kama su mafi yawanci mutum biyu aka fi kama a wajen tsawon yan goge wanda ya rika bin mata suna yi musu goge da kuma sarayi wanda ga kawai su kokari suke duk da ana magana ko kamar da take cikin harami kawai kamar ce da dimbin yawa ta kai ta kai kamar kusan dubu goma wanda kawai duk motsin ku tana gani amma Allah ya sa samu wasu wanda za ka yan yankan aljini yanke aljihu ko ni da ido na na ga wani an kawo shi an tura shi wannan sijin din nace wannan ya shiga uku nace wato sijin din ba kurkukun da za a kai mutum na cikin ɗakin Allah ka ce wa Allah ne na cikin ɗakin wani ɗan guri ne a nan shugaba cikin wajen shirin Ismail dan kawai sai a shiga da mutum a tsugun na da shi a tashi a gaba na na gaji wani tsawari an tashi shi an fito da yayi ɗan mutum Pakistan ko Masar ko Pakistan zo da haka ko wanda sana'a su kenan kawai to garin da yake nufin sabo ko ba ka taɓa zuwa iya gobe sai Allah ya kona mu nabi kawai nan da aka ce duk inda mutum ya nufin sabo sai Allah ya a kare mutum da yayi amma ban da baka wa man yuridu bil harith duk wanda ya nufa shi ko ko gona da yayi bizin da bayan shi Allah ya ce bi ko min azabil alim sai mun tsakana masa azaba mai radadi sai Allah ya ce
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنيق Allah madaukakin sarki yace wa iz bawwa ala ibrahim a cikin lokacin da muka tanadarwa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam makana baiti wani guri na ɗakin allah Allah fi tirit bi jaya ana gaya masa cewa to kada ka yi tarayya da ni da kowa a wannan gurin abu na farko kenan wa dan hirbaiti ka je ka tsarkake daki na inda Allah ne tsari shi ne saboda wasu tsawani wal qa'imin da wasu kiyamu da yana gurin kada je ka ga ana kiyamu da yi wasu na dawa biyu wasu na sanda wa ruka'i sujud da ma yawan ruku'i da sujjada shi ne nawazi da ake kai yau ne a gurin sai Allah yake wa azin billahi to kai shi da cikin mutane bayan ya gama aikin sa kenan bil hajji ya tuwa sai wa aikin hajji ya tuka rijala in kai wannan kenan za su zo ma rijala a fasara biyu suke za su zo ma a mazaji fasara ta farko wanda ba ta da karfi rijalan kuma za su zo ma a kafa wannan fasara ta fi karfi za su zo a kafa wa ala kulli barir wasu kuma za su zo akan ababen hawa Allah ya ce ya dina za su domin kulli fajr da kowace kowace loko da zaku kowace hanya wajen Allah biya zubulan tijada ko azal tijadan jami'i na fajr saboda haka saboda haka za su doji hanyoyi ni kulli fajr hadith ne ni san gaci daga lokuna za ka gani kaje harami za ka ba ɗan jar kasar da ba za ka samu ba za ka ɗan jamaika za ka ɗan senegal za ka ɗan ingila za ko ina rufin fadin aminci to Allah nan ayar da muka biya da farko wa idwa wa ala li ibrahim a cikin lokacin da muka tare da wa annabi ibrahim makanan zai dakin Allah nan ba da yake da tattauna annabi ibrahim ne ya fara kira Ka'aba ko kuwa da ba ta akwai ta malaman jira na Islamiyya ya fara gina Ka'aba ko kuwa da ma akwai ta idan akwai ta me yasa to aka ce zai gina ta idan za a ji a farko a asira ita ake makaɗi wa bina wuri ka'aba ko maka da ginin ka'aba aka wasu ke kawowa wani kuma yaro zai ce ta jididu bina da ka'aba ya kawo wani abin ko to ma dai sun tsari juna irin na kan yaya ka'aba ta ce wasu ma dai suka ce mala'iku ne suka fara gina ka'aba lokacin da Allah madaukakin sarki ya wato halitta annabi Adam da wato cewa ya za a halitti mutane waɗanda za su yi kaza su yi kaza su yi kaza ya Allah madaukakin sarki ke cewa in ya alamu ma la ta'lam ni na san abin da ba ku sani ba ku ce wato wani cewa to ku je eh sun bai su ma'amur domin akwai wajin ma'amur wanda ke kewa yawa kullum da annabi ya gaya mana wani ku dubu saba'in suna kewa yawa har yau ba a dawo ba sun farko ba har aka ji yawa ba za a dawo kansu ba ya kace a je tefe da ayi wannan gidan malaiku ka zo tefe yanzu tefe gawa da kake gani a nan tefe bai ji wa bulu ko da haka suka zo suka gina wannan ka'aba to bayan an dau lokaci sai ta wuce to sai aka ce wanda ya zo kuma tsara gina da shi annabi Adam alaihi salatu wasallam wasu da ke san ba Adam bane annabi Nuhu ne wasu kuma sai suka ce a dan da shi su ya gina ka'aba bayan ya zo ya yi wannan da ruwan duba ne ya zo gaba ɗaya sai ka bude to da Allah ya turo annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sai ya ce zai gina abin da zai nuna ma cewa annabi Ibrahim ba shi ya fara gina Ka'aba ba domin a ayar sai ta tana nuna cewa akwai gurin domin cewa wa idba wa ala li ibrahim makana albayt gurin ɗakin nan aga albayt ya kawo shi da ma'arifa cewa wannan ɗakin irin tsarin larabci in aka ce eboy ko diboy kaga da bambanci wanda aka sani da wanda ba a sani ba to shi ma ma'arifa tana nuna aikin da an sani to saboda haka da yake makarin baiti gurin ɗakin nan Allah ta shirki jiya kada kai tarayya da ni da kowa kuma mutum wata aya rabbana inni askantu min zuriyati biwari yayin min zar'in inda bai cikin muharram عند ماذا بيتك المحرم haka bai bai jinin ba yake cewa ya ubangi na aje iyali na a gurin ɗakin ka mai alfarma ismin da ɗakin ke nan saboda haka magana cewa akwai ɗakin ta fi ƙarfi ke saboda haka ya annabi ibrahim ya iya gane gurin tun da babu su yaro ne shi ne mu dan ba aka yi maganganu wasu malamai suka ce shi ne sai tsaye ne suka zo guda hudu kowanne sai ya zo ya a kusurwa ya nutar da annabi Ibrahim cewa ga kusurwar da za ta dau har sai biyu su ne civil engineers su wannan tsuntsaye ko quantity surveyors saboda haka sun suka ruskawa da wannan wasu malamai suka ya mala'iku ne wato suka ba wa annabi Ibrahim direction ta cikin wani girgije ko mala'ika girgije ne ya zo ya rawato wannan wato square da kake gani murabba'i suka tore shi iya gurin da suke madewa sai ji kira da cikin wannan girgijen cewa a daidai wannan shata da ka gani ka ja layi nan za ka yi duk wanda ya zurfafa yana bibiya a kan asalin gina ka'aba zai ga wa'annan maganganu saboda haka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sai ya zo gina ka'aba yana yin shi da annabi isma'il alaihi salatu wasalam kamar yadda Allah ya faɗa wa idar ba wa ibrahim qawaida ila albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna ko da haka yana yi amma da aka dace yin jinin da wasu duwatsu da malamai sun kawo cewa duwatsu ne da aka yi amfani da su wajen duwatsu guda biyar kamar da za ka faɗi yanzu babu kai da kaza da kaza sai aka rika wato wasu wanda suka ce mala'iku ne suka rika kawo musu annabi Isma'il na miƙa wa annabi Ibrahim amma ba babu su mun ba da su kawai dora take iko na ubangiji ya rike gina sai kuma ba da su da annabi Ibrahim ya gina Ka'aba ba da su sannan kuma da ya tashi yana da zai ta kofar ne ya kace ta ganin wannan kofar yanzu da kofar ce har kace yanzu ka ta yi gaba to so da haka kofar ce sai da akwai ta shiga akwai ta fita sai da wata kofar Annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam ya gina sa haka to bayan nan kuma lokacin Annabi alayhi salatu wasallam ai dan guri uku za mu iya kawo lokacin Annabi alayhi salatu wasallam sai aka ruwa sai ruwa ya zo ya rusa Ka'aba inda mun faɗi yanayin shi bayan ya rusa shi ba ai kowa da ba ne za ta fara ma lokacin wasu na cewa da shekara biyar kamar da muke biyawa a wato a cikin sira saboda haka dai lokacin bayan ta rufe ta ke ta tunanin ya za a mai da Ka'aban nan saboda haka aka zo aka tsaya aka ce to abin da za a yi za a mai da Ka'aba amma ban ana so mai da ce ana so gini ne kyau sai an ƙarasa gurin da ya rufe sai an ƙarasa rufe na fashe kowa yake gaje da yake gaje ai ko ba wani yaro yake tashi nan ba ai ko annabi ba amma kowa to da yake da wannan suna labarin abun haka kowa yake ina sai can kariya su ma gidan sai in ko ba ruje wato za a koma gidan ya gidan ba zai koma gaskiya to ka kaga tunda ba su kiwu da yawa ai da sun gano cewa ruje wanda za a iya zuba ba ta tsanda wace ta gyara ba abin da Allah zai yi inda ta gyara to na abin sai tsoro da sai da aka samu wani mai karfin zuciya yake shi zai yi amma kusurwa ɗaya zai fara wucewa yake idan ya wuce kusurwar nan guda ɗaya in aka ga yawa yake yi lafiya da rojo a fito zuciya a tsara yake in ba aka ga ya mutu to kowa ya tsaya aka ce an yarda abin da yake nan kuma saboda haka da dare yana zuwa ya samu kusurwa ɗaya ya rubuta ta ya ƙara sata saboda aka yi je kwanta da sabu aka fito kallo a game zai faru sai aka yanke ya fito kowa sai ya ɗauko abin rujewa gaba ɗaya aka yi bulat da gun to sai aka ba da manyan gari suka ce to abin da za a yi ɗakin Allah ne za a gina shi amma mun yi wa Allah alƙawari ba za a gina ɗakin nan da kuɗin karuwanci ba ba za a gina shi da kuɗin biya ba duk wani kuɗi na barna ba zai shiga cikin wannan ba saboda kowa ya kawo kuɗin da yake jin mai ƙarfi ne ya ga tara kuɗi da aka tara iya kuɗi mai ƙarfi ya ga waje ɗauki ginin ba gaba ɗaya aka ce kuɗin nan in da bulo dubu ake nema zai je mu ne ya ɗaukar bulo ɗari shida kawai sai aka ce to a rage ɗari shi ne aka rage ya koma yadda kuke ganin sa yanzu irin isma'il da kuke gani duk wanda ya shiga ya shiga kaba domin asalin da cikin kaba ne shi za a gaita cikin kabar ba a barin kowa ya shiga amma duk mai wayo idan ka tafi jirin isma'il kana cikin kaba sai za a ga da yawa al'adun mu da wato idan suka je za a ga ana yawan shiga Ka'aba ka shiga yanzu iya adadin shiga ta Hindu Ismail iya adadin shiga ta Ka'aba adadin shiga ta Ka'aba duk wanda ya shiga Hindu Ismail kuma ba wani tashi hankali da yawa wasu wasu ne ba za ka shiga za ka shiga yau suka shiga suna daɗewa a cikin mutuwa har sai to akwai lokutan da za ka ga kaje ba ka da harjiyar da saboda haka gazawa aka yi wajen yin gini yadda yi ya ka ji a ɗauki wannan an ce yin isma'il mai kawai sunan da amma zamanin annaba da ya zai da ba annabi isma'il ba ne mai wannan da kawai suna ake faɗa ana faɗa ne hijira Ibrahim saboda asali su ne masu ne eh mu su ne wanda suka yi hijira abin da kyau ko shi ta ake dangana ba amma zamanin annabi alaihi salatu wasalam wato wannan abin ya faru cewa a bar iya wannan katangar da ba za a iya ba a ƙara sakan ana so a nuna ma daga nan zuwa cikin kaba duk kabar eh a nan gefen indararo na ɗauka wannan nisa ku yi ke gefen indararo ko gefen gurin da wanda za a takara ruwan nan eh da saboda haka bayan nan bayan nan kuma wato bayan an aiko annabi alaihi salatu to kafin a wuce nan su suna da kabilu Qurayshawa sun kai baban wajin bane kawai kabila al-Hudur sun kai goma wajen jini sai aka raba kusurwoyi aka ce ku ku yi bangaren gabas wannan su yi yamma wannan su yi kudu wannan su yi arewa aka raba yiwa to da aka zo wajen Ijiru Isma'ila Ba'dar al-Aswad su sai ji masa bane cewa suwa ya za ta ga karami ne dutse ne na aljanna asalin safari ne kan kamar yadda annabi ya faɗa cewa zunubin mutane ne mai jiki cewa da ka je ka sumbace shi ko ka yi muni musamman masu sumbata sai ka bar zulubin ka kai sai ka yi bari haka yi tabbata nan cewa sumbata da ake kana yin kana sumbata da sai zulubin kai maka ne in ma kai nuni ba zulubin ya tafi sai maka ne a cikin shi ne mai da jimai ya sai aka yi ta rigima to akwai wani abu umayya ya suka yi baki damar cewa ya raba musu rigima cewa duk abin da ya zartar wato babban mutum ne kawai za a yi sai ke cewa shi yana ganin a kare da ta wannan kofa duk wanda ya shigo wannan babu bari kai ba duk wanda ya shigo ta nan kowa ya kawai a yi hukunci sai ka ce sun yarda ana haka ba kawai lokaci wajen annabi ne da hasa suna daga kullu kowa dai ne ke na rabina da dani duk mun yarda da wannan abu ta san tun kafin aiko shi ba annabi ne da hasa suna ya ce mai yakunta ya tsora wannan wato mai abin da albarka ya tsora hadirin azuwa da aka yi shi ko ta kabila ta bada shi daya don ba duka su suka zo duka ba wani ko da bai ka ba kowanne ba da kabila ne suka zo aka kanka ba ana zuwa gurin yake to guda shi dauka da hannun da albarka ya saka shi kenan da kewa ta ce to kun ga kaba tana haka to lokacin Abdullahi bin Zubair lokacin da ya zo a wannan gaban shi kuma Abdullahi bin Zubair da ya samu dama kawai da ya sai ya mai da Ka'aba inda take zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam asalin ta yadda take tun asalin farko sai ya mai da ita haka sai ya mai da ita wato tushen da zamanin Annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam kawai sai ya rushe ta sai ya kara ta mai da kofofin yadda take to ana haka kuma da Hajjaj ya zo zamanin Abdul Malik ibn Marwan shi kuma da yake ji ya mai da Ka'aba yadda take kafin zuwa Abdul Abdullahi bin Zubair shi ya mai da ita haka saboda haka sai kuma rushe ta da aka rushe za ka ƙara kina da yadda ka gaida haka to su kare jawa bayan an mai da ita haka da hijirin Ismail din da komai dama annabi Ali da Abu Sulaim ya fara yace wa nana ya ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane da na mai da ka'aba yadda take dawo mai annabi Ibrahim da na mai da sai yadda take dawo mai annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam to saboda haka bayan wannan lokaci kuma kurai jawa sai kai kokari ta kada ka'aba ginin ka'aba ta kofa sai kai kaba yadda ba da iya shiga in ma ka zo in ba babban mutum ba za ka kamar cewa gabanin kasa da wasu baki na musamman su kai ake buɗewa to inda muka samu sauki shine ba wani hadisi da yake nuna cewa wanda ya shiga Ka'aba wanda ya shiga Jibril da wanda ya shiga Ka'aba ya shiga wani da da kaza kai ma kana son shiga Ka'aba ko ya shiga Jibril da ka shiga shi za ka yi dan kaga an bude wa mai girma wa da kai ma mai girma kanka za ka iya shiga Jibril kawai ka je Allah kuwa kai ma za ka je nan kawai ka shiga kai ma ka shiga Ka'aba domin hadisan da suka nuna da annabi ya shiga kuma kuma ka ya samu da kowace rana a yi koyi kowace rana da hukudu wanda ake wata annabi biyar miji ya yi sallah kuma ba kuɗi wata falala da take nuna wanda ya sallah cikin ka'aba ya fi wanda bai yi a cikin ka'aba da kaza ba babu in dai hadisi wa kan cika hadisi ne babu to ka duk wanda ya je maka Allah ya ba shi dama sai ya rika shiga ya girbe shi in kana son shiga ka'aba ito da haka isa wato ka'aba ta zama a wannan annabi ya faɗa cewa ba dan mutanen ki sababbin musulunta bane na mai na mai da ka'aba yadda take hada in ce to amma a hadisu ahli da babban mutumin da ne na kai wannan za ta zuwa fassarori iri iri to duk da cewa an ce hajjaji shi kansa ko Abdul Malik ibn Marwan da shi ce da sun sani sun bar Ka'aba yadda take da ba su ƙara wuce ta ba to shi ne dai daga ganta haka to akwai tarihi mai tsawo amma wannan shine abin da muke bukata dangane da abin da ya shafi wato sannan rubi waye maka rubi kakan min annabi alayhi salatu wasalam ko sai yi rubi kila su suke fara wa kawa rubi domin na ga muke da ba rubi su suke mata wannan rubi daga baya kuma aka rika kawo zaji aka samu sarakunan Saudiya suka samu suka samu suka rika zari bulallika aka sa bulo mai kyau ginin da aka yi wa kawa yanzu cewa aka yi jini duniya an za ta tashi rubi ko kuma wanda Allah ya alƙawarin cewa za su rusa da su rusa amma gini aka yi wanda ba a jin wani tsoron wani ruwa da zai zo rusa da saboda haka wannan shine Allah wa ɗaukacin zargi na'am shi ba wannan asalin da shine dutse ne daga aljanna ta kai dutse ne daga kamar da ya tabbata a yi rukunin ne ma saboda haka shi ma yana cikin rukun wato rukunin ne ma ne yadda za ka san rukunan ya ce magana rukunan da guda biyu da rukunin ne ma da ajarul aswad duk suna da ajari suna da shi wannan sai bangaren na bangaren mutanen Iraki da mutanen kaza duk wannan wato kusurwa ce hanya ce kawai amma wannan guda biyu suna da shi suna da akai duk da cewa ga mutum ko zuwa hajjar lafiya shi ma nan annabi yake ka samu dama ka je ka taba kawai kawai to shi za ga rukunin da ba ba a cikin su ba a cikin su amma hajjar aswar sai a fasa mutum baki ba ko da mutum ya zo ya fito da yayi ko kuma za ka ga wanda ba ta masu kokarin ko wani ya je hau kan wannan gefen ginin sai dai a kai sai kai za ka yi ka dawo wani a tsaye jira yake a faɗa shi ma sai Allah ya dadin da to saboda haka wannan shi ne dakin Allah Allah ya kiri bi daya kada ka tarayya da ni da kowa wannan hirmaci ne tsaifi da karka ke daki na ne tsaifi daga wasu kawai wan qaimi daga wasu sallar dare a duk da Allah wa ruku'i sujud da wasu wa ruku'i da sujada to anan ba sun yi magana kan cewa wane ne waye ko balala tsakanin mai dawaki da kuma wanda yake wato sallah sun ta kai wato sun ta tsarar juna iri amma abin da malam jirba zai ke cewa an kaje ka ji zai kawai kai da wasu ke zalla an huta amma usamin da yazo ta ko shakka babu sallah ta fada wai yace dalilin shi ne saboda sallah ba abin da aka wuta kashi ya wajen karɓo shi zama da sallah sannan kuma abu na biyu shine sallar sai aka ce idan mutum yayi raka'a biyu a harami biyan take da sallah dubu ɗari da wani gurin wanda ba nan ba amma dai kawai ka yi kowanne in ka yi ɗawafi sai da ba akwai sallah a cikin ɗawafi sai kai raka a biyu in ka dawo ka huta ba ma ɗawafin za ka yi ba ka miƙe da tsarin yin sallah shi ke nan wa Allah madaukakin sarki yake wa ta'imi na ruka a cikin ya Allah yake wa abinci nasi kai ke na cikin mutane bin haji cewa kowa yake haji ya tuka rijada cewa aka yi kenan nan da annabi alaihi salatu annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yi duk mutane kowa ya ji illa iyaka amsa wacce ba kowa ne ya amsa ba duk wanda ya je maka to ya amsa ba dan ji kowa ya ji ina ka ce to kuɗi na zuwa kana samun miliyan biyar yanzu ka ji kira kurku kurku ya zo yanzu dan hiddan wa madala saboda haka ya rage ina ka kawai Allahumma amin saboda haka wannan shine wato ya tuka rijalan shine ya hauka dutse yayi yayi kenan gaba dai Allah ya tsaro ba sai to Allah yake ya tuka rijalan za su zo ba a kafa wa ala kulli zalimin kuma za su zo a kan kowane irin abin hawa to anan ma dai aka tattauna wanne ya fi falala zuwa maka a kafa ko kuma zuwa a kan abin hawa wasu ka ce a kafa ya fito da ainihin ne za a ja wa Allah ka ce a wanda zai je abin hawa ya fi falala duk da cewa wanda ya je a kafa ya fi jin wahala me da ne da hukunce sai saboda annaba akan abun hawa ne sai ke saboda haka wanda yaje a jirgin ru ya ku wanda yaje a kafa lada duk da jirgin ya jira shi ne jirgin jirgin to da aka kai ai kudi ya wayar to saboda haka annaba abun hawa ne sannan ko ka ce da rinji da biyu shi ne ai kaga abu ta yaki ma annabi cewa wanda yaje abun hawa sabobi za a baki na kauta kuma guda daya wannan dalili ne mai kyau cewa za a baki na abun hawansa kuma za a baki na sa shi ne nake ba kai ma yanzu kyauta aka kai ka shi ne ai misali miliyan ɗaya da rabi ba ko miliyan ɗaya ita ka iya ga waya shi ne magana da ake yi wannan kuma da dalilin da muka yi cewa ka je abun hawa ka je abun hawa domin kuɗi zai yi wa ka waya dan duk wanda kaga ya iya ɗaukar miliyan ɗaya ya bayan zai tafi wani gari ya gana da Allah wannan imanin sa ya ya gurin kansa miliyan ɗaya ba miliyan ɗaya da rabi suna gaya ba yawa sai ce to ya tuka rijala wato za su zo ma a matsayin a kaba wa ala kulli bani za kuma su zo ma a kan kowane irin abin hawa ya shi da za su zo ne ni kulli bajina ne ta kowace hanya wanda take a ne ne nisan da su ko shakka ba lokacin mu yayi wato wanda ya kamata mu tsaya dan mun cinye lokutan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu gadansa wannan muka kuskure Allah ba kawai sarki ya yabe ba wani ya turo tambaya yana magi a kan cewa wai wasa da ake tsakanin aboki da matar aboki shi ma ya san kaso ta tambayar ma ka ji dariya ake yawwa sai ke wato matar aboki har ta kai ga yakan iya shiga gidan aboki na yana cewa ko da wannan abun nan da aboki ke ba sai ta kuma sati zai iya tsari sai yake cewa har ta kai ga yakan iya shiga gidansa da kuma abokin nasa ko da waya wai saboda amintaka kaga wannan an dariyar mutane ta bada amsa cewa kai ma ka san ba daidai bane a tawa san kanin miji annabi ya ana wannan da a wiki annabi cewa ni ya ku wanda ko da nan ne ka na hade ku da shiga gurin mata dai ka bai ki ta fara aikal amwa ko da akwai wato wasan kanin miji annabi ya ce wa zakarin miji ya ce wa zakarin miji ai mutuwa kenan a mutuwa ka komai zai iya faruwa ku kawo da jira abuki saboda haka wannan shi ne amsa kawai alaikum salam wa na'am a ai shi ne yanzu misali idan mutum ya yi hutu ai ba wani abu da aka ce a ciki hujja kawai yayi babu wani abu kamar yadda Muhammad ta zo mun ga yin wannan yana cikin wato non an kanta za ka mutanen mu mutum ya tashi yin hamba sai ga oh la ura da ura ko a wannan hadisi ka zaro a ta rawu da annabi ce ya ka kare ta kawai ko ka dora hannu a kan duk da wai ki bayin da abu yi wa rayi shi ne wani abu da suke cewa yan islamu ke ko non kan kanta ko yan gurgin ke irin wannan abubuwan nan shi ne ko social study shi wannan za ka ya fito a ciki to da haka wani abun da ka fasaro shi ake a cikin da shi a dini amma ba shi da dini to ka wannan da rafi ta huta kawai mutum ne idan kuma saboda wato da ta ce mutane kwanan da biyu ya gode wa Allah to wannan kuma wannan kuma zaman kan da take go wallahi wa alam Allah wa dauke zalki da ta na'am wai da ɗan siyasa ya mutu biya wa mutum aikin hajji ko mara ya yi ko bai ba kaga ba sai ka ce ɗan siyasa ba kawai shi ne misali idan aka biya wa mutum aikin hajji ko umara ya yi ko bai ba ya yi mana yanzu a nan tsarin na biya wani nabi ba sai ba zai ce ma na ganci don na sai ba waya maka ɗaga ba ki so da haka ta yi gona ko kuɗi ai ka an ga tona a kan matsalar cewa shin ne hukuncin wanda ya taba aikin hajji da kuɗin haram shi ne matsalar da ke wata yadda inna Allah ta'ala ta yi billahi wa la ilaha illa Allah ya tsarki ne ba ya karba sai ya tsarki ko ya so kuɗi ya tafi da kanka ko ya wa ya ba da yanke magana wasu ke ce Allah ba ya karba wa je wasu ke ce idan ba kai kake da to kuma kawai ya ba aikin hajjin ka da wani kuɗin haram da ban ko da hajji ne da na kuma da sai ka ce kamar wanda ya shiga sallah ne ana cikin sallah sai da kuɗin mutane da kuma da sallah ta sallah ta kai ne mutum ya ana cikin sallah sai ya saka wayar wasu sallah ta yi ko ba ta yi ba
amma kuma zata da yi ba zanubin da yana nan waye ya ba an annan ba da wata da wata bai amfani ba ba da ido a ce kuma zai ma da wanda ya mu muna maganar matsalar shi a wani wani abu da sai ma ya wanda ya zata wannan aka yi wa zata samun lada ba za mu kawo wannan na san ina kake zo gudu ba za mu kawo wannan karatun a ba za mu kawo wannan abubuwan da muka fara duniya Allah ya ba mu ladan sa Allah ya kuskure Allah ya bi mana اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتقى يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وسلم بدعاء اللهم إنك عليم بك وإلينا فاقضيها برحمتك يا عزيز يا سلام فترم على اليوم الذي تنادي ألا يفعل الله في ديننا لنا matsalolin da suke damu wanda suke koyi da wanda suka bayyana Allah kuma ga jama'a ya ubangiji don sunayen ka kyawawa Allah ka ba wa addinin ka kariya Allah mu dauke sarki ka kare mu ka kare mu kinsu muna roƙon ubangiji da sunayen ka kyawawa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i Allah ka biya musu bukatu Allah ka ba wa marasa lafiya lafiya na gida da azu gudu muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mutunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gode mata muna da kowa ubangiji da sunayen da kyawawa da kuma kunta madaukaka waɗannan mu da suke neman aiki Allah ka wata mata waɗanda suke nema a jirgin da masu yin jarabawa Allah ka taimake su iyayen da suke kasuwanci da ma'aikata a gurare Allah ka taimake su muna da kowa ubangiji da sunayen da kyawawa waɗanda suke neman aure wanda suka sa aure a gaba da wannan aure ta so a gaba Allah ya kike musu muna da kowa ubangiji da sunayen da kyawawa da kuma kunta madaukaka matsalolin da suke damun al'umma na talauci da kunci Allah ka yaye mana Allahumma alimna fi awqanina wa anta ilmatana wa la tuhmilna wa la ilaha illa anta wa la tawakkalna wa tabaraka ya rabbana alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قال ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين